أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatun na littafin guguyatul mustafid sharhin muniyatul muridi na sayyidi muhammadun arabi as-sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin at-tatimatu sabi'atu shafi na 116 bala yace wa qad ashara fil hikam haqiqa ibn ada'illahi sakandari yayi ishara a cikin littafin sa na hikamul ada'iyya إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة في هذا المكان zuwa ga tarowa tsakanin shari'a da kuma haƙiƙa a wannan mukami. faƙalar rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ibnu ala'illahi sakandari rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa radiya anhu Allah ya dada shi faƙala sai ya ce in kanat عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في ملته إن إذن دي عين القلب إذن ينزوتي كانت تاكد تنظر تنا دوبا إلى زوا قتوى أن الله واحد الله شي كأيك Allah makaɗaici ne fi minnati cikin baiwarsa da yake yi wa bayi. Inda zuciyar bawa ta yadda cewa duk wata baiwa da rahama da falala da kyauta da take zuwa wa bawa daga Allah ne shi kaɗai. To, fa shari'a ita kuma shari'a ta ƙataji tana hukuntawa annahu la budda ba makawa min shukuri kaliƙati daga gode wa halittar Allah, wanda baiwar Allah ta biyo ta hannu. Ka gane dole ka gode wa manzan Allah da ya zo maka da musulunci. da ba don shi ba da ba wani musulmi a duniya inda lokacin da ya zo duk addinai sun gurɓata ko ba wani addini salimi mustaƙimi a doron ƙasa duk an baddala shi an ɓata to da haka za a shi ta tafiya za a yi ta tafiya har a manta ma da cewa akwai Allah ko an taɓa bautawa Allah to amma da ya zo sai ya dawo da addini ko bada al-islamu gariban fa sai udu gariban to dole a gode masa da ya zo da addini ya jaddada addini kai dai zuciyarka ta yadda duk abin da ka samu daga Allah ne shi kaɗai to amma kuma dole ka yadda akwai wasiɗa ba hannu da hannu Allah ya baka wannan abin ba sai da ya zo da shi ta hannun wani to dole ne ka gode wa kalikati halittarsa da wannan ni'imar ta biyo ta hannu to haka ibnu ala'illahi sakandar ya faɗa to a wannan magana tasa ya haɗo bai da shari'ati wani hakika ka yadda Allah shi kaɗai ne mai bayarwa wannan hakika ne amma ka yadda akwai wasu da akwai sababi sai sababi ya samu sannan kyautar Allah ta same ka to wannan kuma shari'a ne ko tunda manzo Allah ya ce innama Allahu al-mu'ti wa ana al-qasim Allah shine mai bayarwa amma kuma ni ne mai rabawa ka san wasu da ke nan innam Allahu al-mudi shine hakika to wa ana al-qasim shine shari'a to fa ulima sai aka yi sani anna ala al-abd wazifatan fi hadha al-maqam bawa yana da aiki biyu a wannan muqami duk wata ni'ima da ta same ka to akwai ayyuka biyu a kanka game da wannan ni'ima al'ula wazifa ta farko ko aiki na farko وهي شيء عين الحقيقة ainihin haƙiƙa dai an ya shahada infiradan lahi ta'ala bil in'am ya shaida kaɗaituwar Allah ta'ala da ni'imtawa duk wata ni'ima da ta same ka to kawai daga Allah ne shi kaɗai wannan shine aikin da ya wajaba a zuciyarka ta yadda cewa ta shaida Allah makaɗaici ne cikin sadar da wannan ni'ima zuwa gare ka wasaniyat wazifa ta biyu وهي شين عين الشريعة إدان والشريعة أن يشكر من وصل إليه و عينه شريعة شين يدل قد وان يسادد الإنعام والنعمة إليه ذو قريش Allah ya dai ta hannunsa min alami daga talikai ka gane ai kar ka wofinta wanda ni'ima ta zo ta hannun ka gane ai ko ni yanzu na danne zuciyata na mulmulo maƙudan kuɗi na baka kaga a hakika Allah ne ya baka amma a shari'a ni ne na baka idan ka ce yau wada ma jira nake Allah ya kawo mun sai ka ki gode mun eh to gobe hawa ba zan baka ba eh gobe an kama ba zan baka ba tunda ka mun buturci ni da alheri ya zo ta hannuna baka gode mun ba kamar hadisin da muka kawo zai dai mallan na shukurin la sallam ya shukurin la duk wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah haka manzo Allah ya faɗa a ainihin hakika Allah ne ya bayar amma a shari'a dole ka gode wa man wasal ilahi in'amu mutum ya gode wa wanda ni'imar ta sadu gare shi ala yadayhi a hannun wannan bawa min al'alami daga cikin talibai wa hadha halu ahli al-kamali wal khasati kulliya min ar-rijali wannan shine halin ma'abota kamala na ma'arifa da kuma keɓantattu da kuma keɓanta maɗaukakiya minar rijali daga cikin mazaje yana nufin arifai wa qad zakara fi awarifil ma'arif hakika malam ya ambata cikin lissafin al-awarif cikin lissafin awarifil ma'arif yace anna al-mubtadi fi hali ibtida'ihi shi muridi saliki shine mubtadi wanda ya tsola kadaminsa cikin bin hanyar arifai masana Allah fi hali ibtida a cikin halin farawarsa ai mun san a nizamiya akwai dan ibtidaiya ko akwai dan sanawiya ko to shi mubtadi dan firamare kenan a wajen arifai fi hali ibtidaiya a hali ibtidaiya tasa yankin khalqa a lokacin yana korewar halitta wairal ashiya yana ganin dukkan abubuwa min Allah ta'ala daga Allah ta'ala kulillah sun mazarhum fi khawdihim yal'abuna wannan halin mubtadi'i ne ke ka gane ai mubtadi'i fa mai hamza ba ne ainun ba ba na bid'a ba ma yawa akwai al-mubtadi'u mai hamza shi muke magana dan ibtida'iyya akwai al-mubtadi'u mai ainun dan dan bid'a to ba shi muke nufi ba ne hamza muke nufi shi yasa anan yasa maka ya ara muke ce mata ko ko hamzar ma bai tsora maka annal mubtadi fi hali ibtida'ihi yanfil khalqa yana kole dukkan halitta wairal ashiya yana ganin abubuwa min Allah ta'ala daga Allah ta'ala shi ake ce masa majdubi saliki ka gane ai idan ka daga hannunka kace me wannan sai sai Allah ne amma ba haka yake nufi yana nufin Allah ne ya samar da wannan abu ka gane ai shine ake cewa wai na cewa kowa Allah komai Allah ba haka ake nufi shi yana kore dukkan halitta ne yana ganin al'ashiya min Allah ta'ala wa zalika wannan inda ma yutali'una siyata tauhidi amma lokacin da ya leko da kwarkwada ta tauhidi wa ya khaliqu lahu ijabul mani'u lil khalqi ko ya keta hijabai wanda suke hana halitta an sarfi tauhidi ga juyowan tauhidi to fala yasbutu lil khalqi man an wala ada'a a wani lokacin hani ko bayarwa baya tabbata ga halitta wa yajibu al haqu al haqu tabaraka wa ta'ala yana sha makance shi anil khalqi ga barin halitta wannan mubtadi kenan bai zarta idan ya hauhawa ila zarwati tauhidi zuwa tsororuwar tauhidi to ya shukuru kalka sai dinga gode wa halitta ba da shukurul haƙi bayan godiyar Allah alhaƙu ta baraka wata amma a farko shi ba ruwansa da kowa Allah kawai duk wani abin da ba Allah ba baya ganinsa baya gabansa to amma idan ya matsa gaba ya samu taraki ila zarwati tauhidi to ya shukuru kalka ba da shukurul haƙi yana fara gode wato yana gode wa halitta amma bayan ya fara gode wa Allah wa yusabbitu lahum wujudan sai ya tabbatar musu da saduwa da ko baya ganin su babu su amma yanzu ya yadda akwai su sai ya tabbatar musu da samarwa filmani cikin cikin hanawa wal adai da kuma bayarwa ka gane ai sai ka je na cewa wani da yana rabo da ya zo kaina sai ya hana ni amma a hakika Allah ne ya hana ka Allah bai sa kana da rabo a cikin ba shi yasa shi ma bai bar shi a baka ba ka gane ai to wannan shine kamala ya yarda a hakika mai bayarwa Allah ne mai hanawa Allah ne amma ya yarda abu yana baiwa ta hannun bawa ta bangaren hakiki sai ya ce Allah ne ya hana shi ta bangaren majazi sai ya ce wane ne ya hana shi da haka nan bayarwa sai ya dinga ganin su halitta suna da samuwa filman cikin hanawa wal ada'i da bayarwa ba da bayan fa'anyaral musaddiba awwalan yana ganin mai sabubbarwa da farko wanda ya sanya dalilin da ya sa bai samu ba ko aka hana shi da farko shi ne Allah. Wa zalika wannan yana faruwa ga muridi ne lisi'ati ilmi saboda yalwar iliminsa wa kuwati ma'rifati da ƙarfin saninsa ga Allah ƙarfin ma'rifarsa ta yake take ta jawo wannan yana ganin Allah ne mai bayarwa a hakika amma a majazi halittar Allah ma tana bayarwa tana hanawa amma shi shi dan ibtida'iyya kawai komai daga Allah ne wa yasbutul wasa'ida a lokacin shi wanda ya kai wannan mataki na biyu yana tabbatar da wasida tsakaninsa da Allah wala yahdibuhu al-khalqu anil haqqi a gefe guda halitta ba ta tsare shi anil haqqi gabarin Allah alhaqu tabaraka wa ta'ala ka halil amma kamar halin gama garin mutane wala ka gane ai wasu wanda suke marafkana su kawai babu Allah al'alamari idan suka rasa kawai sai su nemi wani su liƙa masa su sai ai wale ne a dalilin wale na rasa ko a dalilin wale na samu su ba sa ganin Allah gaba ɗaya wannan amma wake nan gama gari to shi wanda ya kai halin kamala baya ganin wannan sannan wala ya dubu wani haƙu alhaƙu tabaraka wa ta'ala baya sha makance shi anil kalbi gabarin halitta irin na wancan al-mubtadi kenan yawa duk abin da ya zo masa yana duba asalinsa daga Allah ne amma sababi kuma ya biyo ta hanyar wani ka hali arbabin iradati ka gane yayi hangowa halara ta Allah baya tsare shi annal khalqi gabarin kuma halitta wanda su ne sababin samuwar wannan su ne wasiƙar da yasa ya samu wannan abu ka hali arbabin iradati wal mubtadi'ina kamar halin ma'abota al'irada ta nufi wal mubtadi'ina da kuma yan ibtida'iyya wanda suke farko farkon suluki to fa yakunu shukru lil haqqi ko godiyarsa da yake yi ga Allah alhaqu tabaraka wa ta'ala yana zamantowa bi annahu domin shi Allah shine al-mun'imu mai ni'imtawa wal mu'ti mai bayarwa wal mustabbibu mai sanya sababin sannan sababin yayi dalilin da zaka samu wa shukuru lil khalqi yana sanya godiyarsa ga halitta lil khalqi li'annahum domin su halitta wasiqatun su ne wasida wa sababun ko su ne sababi na samuwar wannan abu al musabbibu shine Allah as-sababu kuma su ne halittar Allah to sai ba kowa haƙƙinsa da godewa Allah shine al-mun'im al-mu'li al-musabbibu da godewa al khalqi bi annahum wasida su ne wasida kuma wa sababun su ne sababi intaha kalamu falhalatu da waɗannan halaye salatun guda uku to alhamdulillah sai mu tashi waɗannan halaye guda uku akwai al'ula akwai asaniya akwai asalisa saboda haka sai mu tashi akan falhalatu salatu ko halayen guda uku ne can a zahiri kamar kamar biyu muka ji ko almusabbibu da kuma asababu to yace halayen fa guda uku mun shiga gobe